Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da dare, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakaci ke janyo ayoyi Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakaci, sarkin malaman Dakaci, shugaban kwamitin tafsirai na Fitiyanul Islam na jihar Kaduna, ke yin fassara. Alhaji Salisu Nuhu mai masara so ba, ya ɗauki nauyin shirin fi sabilillah. Allah shi gafarta malam bismillah.
Ina ba ta an fahimta. Kuma fada kawai zai zo tana gidan ya ce mi koman buta nan ya alola shi ke fa aure ya dawo ke ai magana kuma ya kare ba wani wanda zai zo ce ce mi koman buta an ya alola shi ke kuma ta dawo ke ko a ga ya rike hannunta ina fata an fahimta shi ke nan kawai magana ya kare shi yasa shi na ma Allah jadda za mu shira mu yace shi tsakanin mata da miji yana da wahalar shiga tsakani yana da wahalar shiga ka shiga kai ruwa kai tsaki sai kai ruwa kai tsaki sai ta zo kuma an daidaita ta ce ai wani shi yace tsira kai ka kotu ita za ta gaya mishi ina fata an fahimta duk yanda ka zage sai ta koma kuma ta baki labari tun daga farko har ƙarshe shi yasa duk yanda za a yi kawai a daidaita a gyara rabuwan ne ba su ina ba ta amfani inda za a zo a kwashe ta ta tafi gida ran nan sai ka zo kafin ta gama idan fa ake magana an gani sai ka zo gidan ila yayin suka zo suka tare ka me ka zo yi abu ya zafi sai ta jiwo murya ta ji wai me yake wa kana suna tare ka kana fuskewa suna kana zuwa ko sai ka rungume ta to shikenan fa aure ya dawo ba wani maganan baba bai yadda ko mama ba ta ba ai ai shikenan yanzu kuma maganan aure ya dawo abin da zai raba auren sai dai an je kotu kotu sai ta zauna ta ga akwai cutarwa sai dai an je kotu kuma ina fata an fahimta da ka shi yasa shi al'amarin aure al'amari ne mai wahala a yi haƙuri shi yadda kake ganin tana ɓata maka rai in ka zo da wata ma haka za ta ci gaba ko ta zama ta ta ko ta zama ba ta kai ta ko dai ta zo maka da wani salo ina fata an gane ba za ka gane ba idan matan ka ɗaya ne eh eh shi ne ba za ka gane ba amma idan suka wuce ɗaya to za ka ga wancan nan ita a wuri kaza ta iya watan nan a wuri kaza ta iya watan nan a wuri kaza ta iya to dole ka yi hakuri kawai ina fata an bayyana hakurin shine yake gara ka hakura da wanda ka santa ke ma ki hakura da wanda kika sani wacce yanzu za ta ɗauko baka santa ba wannan ko ka gano matsalan in akai kaza akai kaza za a warware su mata ta ziki wata zare mata ido za ta yi to yanzu nan za ta shiga ta yi ta wata ko ta zare idan za ta zare ma ido sai lallashi to ita wannan ita ma da lallashin za a yi ta da aka kowace daban kalanta daban yana ba ta amfani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na'am
فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يؤذي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
الله سبحانه وتعالى yace to fa idza balagna ajalahunna idan iddan nan nasu yazo ya kai karke yanki to akwai abu guda biyu fa amsiku hunna in kana so sai ka rike su bil ma'arufi da kyautatawa kada kuma sai ka kusan gamawa ka ce ka dawo da ita dan ka wahalar da ita ina ba ta amfani da ka rike ta ta hanyar kyautatawa aw fariquhunna bi ma'rufin in kuma rabuwan ne za a yi to shi ba a rabu ta hanyar kyautatawa ina ba ta fahimta ka rike ta al ma'ruf nan duk abin da yake na kwarai in zaka rabu da ita to ka samu wani abu jinjina gwargwadon wadatan ka gwargwadon abin da zaka ba ta Allah dai ya kaddara dai kin zauna ta shar idda ya kare ne ta tunanin ƙila zuciya na zai sauka akan abin da kika yi ma fa amma zuciyar ta ki ina miki fatan alheri ga abu kaza na baki ga abu kaza abu kaza naki ne abu kaza naki ne in kin samu wani miji sai ki aure bil ma'ruf ke an fahimta to kaga radadin zai dan yi sauki kila kai mawadaci ne ka ce ga wannan gidan sai ki zauna da shi na bar miki wannan gidan kila gidan da kike dama ita kadai ne a gidan sai to na bar miki gidan motar ma da kike hawa na bar miki kuma account ɗinki zan sa miki miliyan ɗaya in kin samu wani miji to kaga ai sai a ɗan ji sauki sauki eh amma ba zai kai zaman auren ba duk wannan abin da za a amma dai za a ɗan za a gane cewa ba an ruba hannu ban hannun riga ba haka wajen riƙewa ka riƙe su da kyautatawa ciyar da su tufafar da su kula da lafiyarsu duka wannan sannan kuma ka kula da haƙƙin aure na zamantakewa ina fata mun fahimta yana da muhimmanci wani zai ga ya aje abinci ya aje kaza sai wata uku ba shi a gida ya bar mata ita ga ta nan sai dai ta wanka ta kwalliya da kallama dubi ta kwanta kaga wannan akwai cutarwa shi yasa ubangiji ya ce bil ma'ruf ta ne ko ta wata mata sahabi Allah ya kara musu yarda ta kawo kara wajen sayyidina Umaru ta ce ya amirul mu'minina mijina ne kullum da daddare ya mace ni da rana kuma azumi sai sai na umar ya ce kai ma da wannan miji na ki kin samu miji mutum kwarai sai ta ƙara maimaita ta ce ya umar amirul mu'minin da daddare fa kiyamul layli da rana azumi to sai na umar ya ƙara cewa kai kin dace da miji ma da wannan miji na ki sai wani a cikin majalisun sai ce ya amir mumini na ta kawo kara na ba fahimci ba ka fahimci karan da suke yi ba ya ce ba wai tana karan ibadan da yake birge ta ba akwai wani abu sai sai dina umar ya ce to kai ka fahimci karan don haka na naɗa ka ka yi hukunci a tsakanin su illa amir mumini sai ya ce ya ce to ka zo aka kira mijin ya ce to akalla a kaddar mutum yana da mata guda hudu in ji shi wannan sahabin ke suka raba kwana ɗaiɗai kaga kowace mata sai an kwana uku ba a zago ɗakin ta ba kenan ko ina fata an fahimta sai an kwana uku ba a da kwana na hudu kuma waccan nan ita ne yanzu za a dawo ɗakin ta in kwana ne ne in kwana ɗaiɗai ake yi ya ce mushi to kai yanzu daga yau daga yau za ka yi azumi kwana uku ka yi ƙiyamun laili kwana uku kwana na hudu kuma ba azumi ba ƙiyamun laili ina fata an fahimta na matan ne shi wannan ranar kawai gaba daya ba azumi ba ƙiyamun laili sai sai da na umar ya ce kai madalla da kai yanda ka gane ƙaran kuma Allah subhanahu wata'ala ya buɗe maka kirji ka gane hukuncin sai ce je kana naɗa ka alƙali a wuri kaza ina fata an fahimta to wannan shine kyautatawa dole ya zama akwai kyautata ta ko ina kada ka tauye ta alaga ta malam kai kenan kullun qiyamul layl kullun azumi ki ai wani mai ibada ne a ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wataala ya ce ku rike su ta hanyar kyautatawa ko kuma ku rabu da su shi ma da kyautatawa wa ashidu zawa adal minkum to idan aka zo rabuwa fa a sa shaidu ka samo shaidu yanda aka tafi cikin mutunci ka naɗa iya waliyanka da mutane aka tafi kai ado aka ɗauro auro aka ce ga shaidu to haka idan za ku rabu ku sa a shaidu guda biyu haka in ka dawo da ita an fahimta amma shi fa ba wai dole shaidun nan sai sun yadda ba ne kamar na aure a ce ba sadaki ba waliyai ko to shi idan ka zo ka ce kawai jama'a yanzu dama mata ta mun samu matsala har mun rabu kuma jama'a ku shaida na dawo da shi kenan ba wani magana ba wani wanda zai ce maka ana ganin ya kai shi amma ana so a samu shaidu ne saboda wani abu na yau da kullum na wata rana in wani abu ya taso ce eh mu ma shaida ne lallai mun san cewa sun rabu da ita an gane ko shine Allah subhanahu wataala ya ce ku sanya shaidu a tsakanin ku adalai wa aqimu shahadata lillah ko kuma shaidun nan in aka sanya ku ku da shaidan saboda Allah zalikum yu'adhu bihi wannan fa Allah yana mana wa'azi ne da shi mu kula da haƙƙi da yake kanmu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan wa'azi zai amfana wanda ya imani da Allah ne da ranar tashin kiyama wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron ubangiji ya dallahu makhraja Allah zai bashi mafita ka ji tsoron Allah a wajen rabuwan to shikenan sai kuma Allah ya baka wacce tafi wannan alhaidi ke ma in kika ji tsoron Allah sai Allah ya baki wanda ya bi wannan alhaidi wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja Allah zai baka mafita shi yasa jin tsoron Allah shine mafitan komai sai Allah ya ce ويرزق من حيث لا يعتذب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزق من حيث لا يحتسب الله كما سبحانه وتعالى إذا كجد أورنش كيكيا يحقو إنش زي أزبتاك تإند بك زكاوة تإند بك زكاوة wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya ji tsoron ubangiji ya dogara ga Allah al'amari shi mai da shi wurin ubangiji fa huwa hasbu Allah ya isar mishi Allah ya isar mana Allah ka isar mana a cikin lamarin inna Allah shi ubangiji baligu amrahu lalle al'amarin sa cikakkiya ne mai cikar da lamarin sa adaja ala Allah li kulli shay'in qadara komai da ka gani ubangiji ya sanya mishi iyaka komai yana da iyaka da haka idan kai hakuri kika yi hakuri in cutar da ke yake ki hakuri ana nan ana nan Allah subhanahu wataala zai kawo karshen wannan in cutar da kai take kai hakuri ana nan ana nan Allah zai kawo karshen abu abu biyu ne ko dai ka rasu ko ta rasu shine kawai duk karke sai an samu haka idan kana cutar da ita za ta yi auren ta hadu da daidai ita in ita ne take cutar da kai ina ba ta amfani to in kuma kai ne kake cutar da ita an ɗauki ranta yanzu kuma Allah ya haɗa ka da wata daidai kai da ka saba ka fito kai ta sababi ana ba wanda zai tanta ma tana jin ka tayi hakuri kai ne ka faɗa ka za ka shikenan yau ba ta ka samu wata ce kai malam ta ce kai wale ita ba maganar malam za ta yi ba ka ce mata ke shiga sai ta yanka ta ce kaiwa ne ta faɗa sunanka kawai kaga tun anan kai ka san ka ɗibo ta ko ko yau ne ka ji kawai matanka ta faɗi sunanka ka tsaukai ka san akwai matsala ko to balle kuma ta faɗa ta faɗa to tun daga nan sai ka ji ka fara cewa Allah ji kanwanci Allah ji kanwanci yaushe zan magana ce magana wai yau ka gano ranar take kuma wannan gasa ba yadda za ta yi karabu da ita ta zama mata alaƙa kai kuna nan ta zama alaƙa kai bayan da za ta yi shi ya sa mu zama masu kyautatawa sai Allah ya ce
wallahi ya yasna min al-mayli min lisaikum min sabtu fa iddatuhunna salasatu ashhur wallahi والله لم يهلن أولاة الأعمال يجدهن أن يلعن أمرهن ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا والله يئسنا من المحيط من المحيط su wanda suka riga suka cire tsammani game da haila ko ta girma shekaru ko kuma an aure ta ba ta isa ta fara al'ada ba to wa'innan yana daga cikin min nisa'ikun daga cikin matayenku in irtabtu idan ko kwanto ya same su to ni yanzu ya zan yi ni ita ta tsufa ga saki ya zo ko yarinta ga saki ya zo ya za ta yi sai Allah sai fa iddatu hunna salasata ashhur su idda kawai wata uku shi kenan kawai wacce ba ta ganin al'ada saboda girma ko saboda yarinta ita iddanta gaba daya wata uku ne gaba daya wallahi lam lam yahilni lam yahilna wanda kuma suka zama su ma ba sa haila wa ulat ahmal ajlahunna to su masu ciki idan suka zama ba sa al'ada saboda ciki to ita iddanta kawai shine haihuwarta shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce kiyaye idda ba zai yi ka saki mace tana cikin al'ada ba ina fata an fahimta idan kuma ta yi tsarki haka kusance ta shi ma a wannan ba za ka sake ta ba ita abin da shari'a take gudu kada ta zo kila a wannan kwanciyan kusantantan ya zama an samu rabo to kaga tana nan fa har ta yi wata tara da wasu kwanaki kaga an zalunce ta ina fata an fahimta in za ka saki mace sai ta yi al'ada ta gama ta yi wanka baka kusance ta ba ina fata an fahimta baka kusance ta ba shi yasa wasu malamai suka ce tsarki uku dan tsarki yana fara daga wannan tsarki zuwa wannan tsarki shine tsarki daya daga wannan zuwa wannan biyu daga wannan zuwa wannan uku ina ba ta fahimta uku kenan in ko al'ada ne to daga wannan jinin ba wani rata a tsakani zuwa wannan jinin da in maganar jini ake yi daga wannan jinin zuwa wannan jinin zuwa wannan jinin ba wani rata in ko tsarki ne daga wannan tazaran nan zuwa wannan ɗaya daga wannan tazaran nan zuwa wannan biyu a haka a haka shi ne ina ba ta amfani to ita wanda take da ciki sai Allah subhanahu wataala ce kawai shikenan an yal an yal'ana hamlakunna idan kawai suka haifa abin da yake cikin cikin su shikenan sun riga sun gama in na yi uwa ne in na saki ne shikenan yanzu nan ka sake ta da la'asar sai ta haihu karfe biyar shikenan kuma sai jini ya dauke mata karfe shida jinin jinin nifas jinin haihuwa karfe bakwai kawai an zo sallar isha ko wani abu a ce to ai wance matan wani da suka rubuta ta samu miji sai a daura aure shikenan magana a tsari ma ko da kana cikin masallacin sai dai ka ji kawai an ce za a daura aure kenan magana ya kare ina ba ta amfani Allah yana yin mana haka ne saboda ni kafa kafa shi yasa saki idan saki uku ne aka yi to ta haramta a gare ka sai ta yi wani aure sai ta yi wani aure shi kuma sai an hora ka horo ne wannan shi ba abin da namiji yake yake damuwa yau ya ga matan shi tana magana da wani ko ko baka bu ma ya aure ta ya zai zo kofar gidan ya ga wani ya zo to nan fa sai Allah ina fata an fahimta in ba wasa ba za a kai shi asibiti to sai Allah subhanahu wataala ce to in ka sake ta uku sai an hora ka sai ka je ba wai ma wani ya magana da ita ba a'a sai ta yi aure sai ta yi auren kuma sun yi zaman aure da shi gobe ka sake to in kuma suka rabu tana iya dawowa wurin amma idan saki ɗaya ne ko saki biyu ne to igiyar na na har sai ta gama idda idan ko mai ciki ne ta haihu shi ke yanzu ko magana ya zo ta shiga cikin manema shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ja lahu min amrihi yusra zai samu sauki a cikin al'amarin sa komai naka zai zama da sauki Allah ya ba mu sauki na'am
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويؤذم له أجرا الله سبحانه وتعالى يتيتو wannan abin da muka faɗa muku zalika amrun layi wayannan dukkan abubuwan da aka ambata umarni ne na ubangiji anzalahu ilaikum ya saukar zuwa gare ku wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron ubangiji ya kaffira ankum sayyi'atihi Allah subhanahu wata'ala zai kankar zinubai shi wa yuzim lahu ajra kuma za a tuka mishi ladan shi ya zama cikakkiya eh tun tsoron Allah za ka samu lada lada cikakkiya Allah ka ba mu na'am
أرجعون من حيث سكنتم من وجدكم ولا تجاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة الأمر فأنفقوا عليهن حتى يلعن أمرهن فإن ألعنا فإن ألعنا لكم فآتوهن أجورهن وأعتمروا بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترلوا له أخرى
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce askiru hunna ku zauna da su an gane ko min haitu tsakantum a inda kuke zaune in ka saki mace a nan dakin ka za ta zauna ka ku fitar da su ina ba ta an fahimta ko ku mayar da su ku- ku ku- ku dawo da su a cikin zamantakewa min wujudikum a inda aka same ku wala tujaruhunna kada ku cutar da su liyudayyu liyudayyu alaihinna dan ku bata musu lokaci kun sake ta ta kusan gama idda sannan ka sai ka dawo da ita ko kuma ka zama kana zama da ita kai baka rabu da ita ba kana cutar da ita abin da kake so har ita ta zo ta ce a rabu saboda ta baka wani abu wannan kun cutar da su ko kuma ta kusan gama idda sai ka ce ka dawo da ita sai kuma bayan wani lokaci ka ƙara sakinta sai kuma ta kusan gama ka ce ka dawo da ita Allah ya ce kada ku wannan ina fata an fahimta sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in kunna ulati ham idan kuma sun zama masu ciki ne ka sake ta ka sake mace tana da ciki to fa an fiko alaihinna zaka ci gaba da ciyar da ita zaure bai tsari ba baka huta ba ka sake ta da ciki to kuma ba ciyar da ita na nan akan ka haka wanda ka saka take idda saki ɗaya ko saki biyu take gidanta ita ma ciyar da ita yana kanka wacce ka saka saki ɗaya ko saki biyu ko to ita ce da ita na kanka amma saki uku shi kenan ba kira ne zai ci gawayi shi kenan magana ya ƙare to haka wacce take da ciki ita ma za ka ci gaba da ciyar da ita saboda albarkacin cikin nan ko da ko saki uku ne hatta yadda ana hamlahun har sai ta haifa abin da yake cikin cikin nan nata in saki uku ne za ta ci albarkacin cikin da take da shi haka nan za ka ci gaba da siyar da ita har sai ta haifa abin da yake cikin cikin bayan ardana lakum idan suka zo kuma suka haihu sai aka zo wajen shayarwa fa'atu hunna ujura kunna ta haihu sai ta ce maka to malam na haihu maganan kuma shayarwa dole kai za ka biya in ka ce sai ka biya sai ka biya shine Allah subhanahu wataala ya ce fa'atu kunna utura kunna to ku ba su ladan shayirwan nasu ina fata an fahimta a ba su ladan shayarwa wa atamiru bainakum bil ma'rufi idan za ku yi musu wani zance idan za ku tattauna a tsakani idan za ku yi musu wani- wasu umarni ku yi musu bil ma'rufi da kyautatawa da taus- tausasawa in za ku ba su kuɗin shayarwa ku kyautata in ta ce na yafe ka duba abin da ya kamata sai kuma ka bata bil ma'ruf kenan wa in ta'asartum idan kuma aka yi da'in ja da tsakaninku to ni fa wannan maganar shayarwan biya na za ka yi to nawa zan biya za ka dinga bayar da misali dubu biyar ko dubu biyu mu ɗauki dubu biyu sai ci a a ke kuma ina son je a samu a jebi ta in dinga ba ki dubu ɗaya ta ce a a ita ba ta amince ba to dubu ɗaya da ɗari biyar ta ce a a ita fa dubu biyun nan sai aka yi da'in ta shine Allah subhanahu wataala ce wa in ta'asartum idan kuka samu da'in da aka samu sabani dubu kaza dubu kaza aka yi ta ciniki ya halatta yi wannan cinikin ce to duk wata za ka ba da kaza to shi ne Allah subhanahu wata'ala ce to idan aka yi aka ba a sama daidaituwa ba to shi kenan fasatus fata fasa tudi ulahu ukhra daga nan yanzu kawai abin da za a yi sai ka je ka samu wata matan da ba sai ka je ka samu wata ce to shi kenan ni dai ba zan iya ba da haka zan karba yaron sai in nima mai sharuwa sai ka tafi ka shiga gani ka nima sai ka zo ka ji inda ka je din kana neman ita ma can sun dage fa sai dubu biyu duk inda ka taɓa a ce sai dubu biyu to abin da ya fi sai ka dawo wajen ita wannan mai ɗan sai ka ce to na zaga na zaga farashin ya zama ɗaya yanzu na dawo zan biya dubu biyu to kuma ita ma ba za ta ce kuma ba za ta share ba yanzu magana kuma ya dawo hannunta tunda na zaga dama na ɗan karɓa ne in zaga ko zan samu sauki ko ina dubu biyu to ka za ce ka dawo wata rana kila za ta ji tausayin ka ina fata an fahimta ba sani ba ko kuma za a dawo a daidaita to shine Allah subhanahu wataala ya ce sai ka nima wata daban domin ta share maka duka wannan dai Allah subhanahu wataala yana kokarin sanar da mu ne yanda iyakan mu yake mu tsaya akan iyakan mu yanda su iyakan matan yake su ma su tsaya akan iyakan su ina ba ta amfani shine Allah subhanahu wataala yake ga mana na'am لينفق ذو ذات من ذاته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يجعل الله بعد أذن يسرا الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو ساعة من ساعته mawadaci idan zai ciyar ya ciyar gwargwadon wadatuwansa in za ka bayar ka bayar gwargwadon samunka ina fata an fahimta kada ka kalla ka kalla irin arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya baka na dan idan rabuwan ne ka yi gwargwadon samuwanka gwargwadon abin da kake da shi ka bata in kuma yaron naka ne za a shayar shi ma gwargwadon wadatuwanka ka a tsaya ana ta ja'in ja dubu kaza sai ce ma dubu biyar za ka bayar kai kuma samun ka da wadatan ka ya fi karfin dubu biyar sai ka ce to shi kenan zan ba da dubu biyar ɗin kai amma kuma da ɗawaini ya aiki da za a sai madara nan za a sai kaza zan dinga baki dubu ashirin ka ga wannan ai gwargwajon sabuwan ka ke zufa atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizqu wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya kuntata musu samun shi falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi kewa ki ji tsoron Allah kada ki zo mutumin da a rana ko a watan gaba daya ya tsira ne ya tsira da dubu uku ki ce sai ya ba da dubu ko dubu biyu ki duba gwargwadon samuwan shi kai ma ka ji tsoron Allah kuwa ba kowa ne ya san samuwan kowa ba daidai ne ina ba ta fahimta duk yanda kake shakuwa da mutum yana wahala ya san samuwanka musamman ma'aikatan albashi ne sai dai dama kuna ɗaya ne karta sankar ya sa abin da zai shigo ka sa abin da zai shigo amma inda wasu ɗan kwana-kwana ɗan wasu abubuwa za ka ga kowa to idan kana da wannan Allah subhanahu ta'ala shi ya san samun ka sai a duba kowa gwargwadon shi mawadaci ya yi gwargwadon samun shi wanda bai da samu sosai shi ma ya yi gwargwadon samun shi la yukallifu Allah nafsan Allah subhanahu wataala baya daura ma rai wani abu illa ma ataha sai abin da za ta iya zuwa da shi kada ka zo abin da ba za ka iya ba ka dauka mu kanka shi yasa in a neman aure ake son mutum ya shiga ta yanda ya kamata ka yi abin da za ka iya kar ka zo ka yi abin da ba za ka iya ba ka zo tun a gidansa kana mata hidima hata hata ta zo kuma ta ga aka san haka don a wannan lokacin dama ‘yar gwara ake yi, tana gudun ne ka a tsere maka, to ko a wannan ka yi gwargwadon samunka. In ta zo ta ce, a a ni samun da na gani a waje fa ban gan shi a cikin gida ba, to akwai magana. Akwai, ko gara ma ta ɓoye mata samun, in ta zo kuma ta ga haja-haja, sai ai ban zaka haka ba wallahi. Ya kamar in kuce kaya-kaya, ana ce man kai malamin Islamiyya ne. ko yayi da amma ashe ana cewa kaza ashe abun ba haka bane to kaga wannan sai kaga an zauna shiru amma kana dan samun ka dan albashin ka dubu talatin a kaje kayi hidiman dubu hamsin dubu sittin ka zo kuma shikenan abubuwa sun zo sun taru to daga nan kuma yi magana ya baci Allah ya kare illa mata aha sai da Allah ba'da ba'da usri yusra dukkan bayan tsanani ubangiji na samu da sau wannan tsanani yau muke ciki Allah ka yaye mana muka yi hakuri Allah subhanahu wataala ce dukkan tsanani sauki na nan kuma saukin zai zo Allah ka ba mu sauki ka yaye mana wannan fitinu alfarman sai dana rasulullahi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi da gare mu ne Allah ya yafe mana
Alhamdulillah mun saurari tafsirin Alkur'ani mai girma kenan wanda Alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakaci ke janyo ayoyi Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakaci sarkin malaman Dakaci shugaban kwamitin tafsirai na kungiyar Fitiyanul Islam na jihar Kaduna ke fassara Alhaji Salisu Nuhu mai masara soba ya dauki nauyin shirin fi sabilillah Allah ya saka da alkhairi a madadin wanda ya hidima shirin Sulaiman Abdulsalam ni da na gabatar Yahaya Rayyan Jingul nike cewa wassalamu alaikum